الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا bayan haka ina muku gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna karewa Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya kawo mu wannan rana mai albarka ranar asabar 11 ga watan ramadan shekara ta 1447 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da 28 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na kan degar national a unguwar tala babban birnin yamai jamhuriyar nijar wannan shine darasinmu na goma a wannan shekara a wannan masallaci mai albarka kuma shine darasinmu na goma sha uku a cikin suratul nisa a cikin suratun nisa wato shine darasi na goma sha uku muna nan a cikin ahkam da ke cikin ayoyi da muka karanta tun daga aya ta goma sha tara zuwa aya ta ashirin da hudu ba mu ƙarasa ba lokaci yaman halinsa za mu alarma zai karanta mana aya ta ƙarshe ta walmuhsanat sai kuma mu ƙarasa in Allah ya sai kuma mu ci gaba Allah subhanahu wa ta'ala ce wal muhsana
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم الله سبحانه وتعالى كما يدى مكا شافئي yana cewa wal muhsanat muka ce afafi ne ga wato nau'ikan mataye da aka jero aka ce haramun ne mutum ya aura hurrimat alaikum ummahatukum to da aka ce wal muhsanatu kenan da kuma matan aure kenan wa muhsanatu minan nisa'i da matayen aure illa ma malakata aymanukum sai abin da hannunku ta mallaka ko damanku ta mallaka Allah ya ce kitaballahi alaikum wannan abu ne wanda Allah ya wajabta a kanku shine wajibi ku guji waɗannan ababe da aka haramta muku ko nau'ikan mataye da aka haramta muku wajabci ne daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala wa uhilla lakum ma wara zalikum kuma an halatta muku abin da yake koma bayan waɗannan mataye nau'i guda goma sha biyar sannan Allah subhanahu wa ta'ala ce an tabdagu bi amwalikum ku neme su da dukiyarku wato kuna masu ba da sadaki don ku aure su muhsinina kuna masu aure don ku kame kanku daga zina gaira musafihina ba kuna masu nufan- nufatar zina da su ba a ku ba su dukiya a matsayin sadaki don ku aure su wato ku kare kanku daga zina ba kuna mazinata ba a mastamta'atun bihi min hunna duk abin da kuka ji daɗi da su wato su wa'annan matan bayan kun aure su famastamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna farida wato famastamta'atun bihi min hunna dangane da matayen da kuka aura kuma kuka tare da su har kuka ji daɗi tare da su to fa'atu hunna ujura hunna ku ba su sadakinsu waɗanda kuka wato ɗauki alkawarin za ku ba su ko da an ɗaura auren ba ambaci sadakin ba to fa'atu hunna ujura hunna farida ku ba su sadaki wanda yake wajibi wanda ko da an ɗaura auren ba a faɗi sadakin ba dai akwai sadaki a wuyan inna allaha afal allah ya ce wala junaha alaikum sannan kuma babu laifi a kanku fi ma taradaitum bihi min ba'd farida cikin abin da kuka yarda ku mazaje ku ƙara wa matayen nan wanda kuka aure su da kun yi niyyar ku ba su wato wani abu na sadaki kamar jaka ɗari to yanzu kuma da kuka tare da su sai kuka ji daɗin zama tare da su kuka same su mutanen kirki ne kun gane ko to babu laifi ku ƙara musu akan abin da yake farilla ne a kanku wato ihsani ne wannan inna allaha lalle allah kana aliman ya kasance masani hakiman kuma gwani wanda ya san wato ya san cancantar ya sanya abu a nan ya dace da gurin wato shine masani wanda yake gwani idan ya sa abu a guri to wannan abin ya cancanta da wannan guri wannan aya ita ce dai da sauran ayoyi da suke a bayanta muke ta bayani a kansu musamman ita wannan aya yau za mu shigo cikin wasu kalmomi da suka shafe ta akwai shigoyi da wasu suke rika su halatta auren mutu'a kamar inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa mastamta'atun bihi min hunna duk waɗanda kuka ji daɗi da su daga cikin mataye fa'atu hunna ujurahunna sai wasu suka ce a wannan aya tana magana akan auren mutu'a ne auren mutu'a kafin mu zo kansa shine mutum ya haɗu da mace wato ya ba ta wani ɗan abu na dukiya ce za su dinga mu'amala tsakanin namiji da mace zuwa wani lokaci awa kaza ko kuma kwana kaza ko wata kaza a rabu to kuma wannan haramun ne an haramta shi a cikin musulunci to waɗansu daga ciki ba a sallama musu ba sun ɗauki nan fa mastamta'atun bihi min hunna fa'atuhunna ujurahunna farida baya magana wanda ana magana istimta ba'da ziwaji kun gane ko wato jin daɗi na bayan aure wanda yake na dindindin mutum ya ji daɗin zamantakewa da mace babu laifi wato shi yasa bayan ma wannan sai Allah ya ce wala junaha alaikum fima taradaitum ko bihi min ba'd farida babu laifi ku ƙara wa mata a kan sadakin da kuka ba su kun gane ko in da jaka ɗari ne ka ba ta jaka ɗari biyu babu laifi saboda ka ji daɗin zamantakewa da ita to wannan da kuma wasu bayanai da za su zo kamar yadda jiya muna cikin bayani lokaci ya yi to yau ma insha Allah za mu ƙarasa wannan bayanai sai mu ci gaba da tafsiri bi izinillah a maganar imamu shafi'i ko mu ce mu fara da ƙaunar shafi'iyya tunda mun kawo magana abu hanifa da su suna ganin cewa wato bai halatta na mutum idan ya yi mu'amala da uwa ta hanyar haramun kuma ya dawo ya aure yarta ba suka ce babu aure a ciki amma wa shafi'iyya رجحوا أن يكون المراد بالنكاح في بالنكاح العقد سو حنفية مذهبنا أبو حنيفة سو سنرن جاد تشوى النكاح ينا أوكم معنى العقد قل أولي كوي من وقالوا مما يدل له من جهة النظر أن الله جعل الحرمة للمصاهرة تكريما لها كما جعل الحرمة من النصب تكريما للنصب فكيف تجعل هذه الحرمة للزنا وهو الفحشاء وهي- وهو الفحشاء والمقت suka ce da Allah subhanahu wata'ala ya sanya tsakani cewa ba zai- mutum ba zai iya auren surukarsa ba kun gane ko ko yar ɗansa afwan ko eh, matar ɗansa ko kuma mahaifiyar matarsa to Allah ya yi haka ne don ya kare mutunci na su- surukuntaka hakanan da Allah ya sanya mutum ba zai auri mahaifiyarsa ko yarsa ba ya sanya wannan ne don ya kare nasaba kun gane ya girmama nasaba to ta yaya za ku kawo magana akan abin da yake zina ne batanci ne mutum idan ya yi alfasha da uwar matar da zai aura ko ya aura a ce kuma auren ba zai yi ba ya ɓaci ai wancan haramun ne kun gane ko wannan kuma da aka zo aka yi halal ne kun gane abinda suka kawo suka ce ita zina ai alfasha ce abinda Allah bai yarda da shi bane ba wa qala shafi'i shi imamu shafi'i da kansa a cikin littafinsa da ake kira al'ummu kun san kowane malamin mazhaba yana da jigon littafinsa masdarin da ake koma zuwa gare shi imam malik suna cewa mudawwana ita ce ƙololuwar malikiya ko ba haka ba to wasu suna ganin ma maganganun cikin mudawwana an ce dai malik ya faɗi wasu amma ba shi ya rubuta shi ba ko kuma ba maganganunsa ba ne kawai to haka ne imam shafi'i yana da littafinsa wanda yake shine jigo a cikin mazhab shine al'ummu kun gane ko yace fa inna zina bi imra'ati abi domin zina da wato matar uba am ummul imra kun gane ko ko kuma mutum ya zina da uwar wato matarsa faqad asallahu faƙada asallahu ta'ala haƙiƙa ya saba ma Allah maɗaukakin sarki wala nuharrimu alaihi imra'atahu amma dan ya je ya yi lalata da ma- uwar matar shi ba za a zo kuma a ce matar tashi ta haramta ba kun gane ko ya ce haka nan wala ala'abi haka nan idan uba idan ɗa ya je ya zake wa matar uba ba za a haramta wa uban kuma matarsa ba in ji imamu shafi'i ya faɗi wannan magana a cikin al'um babban littafin shafi'iyya kenan li'an Allah domin Allah inna ma harrama bi hurmatil halali ta'azizan lil halal ya haramta wato eh, alfarma ta halal domin a ƙarfafa halal ɗin ne. kun gane ko والزيادة في نعمته saboda ƙari daga ni'ima ta Allah bima abaha minhu cikin abin da ya halartar da ya halartar wa mutane da shi wa asbata bihi al-hurmati allati lam takun qablahu kuma Allah ya tabbatar da wato alfarma wacce ta kasance kafin a aikata wannan alfasha din wa aujaba biha al-huquq kuma ya wajabtar da haƙoƙi sai ce wal haramu khilaful halali shi ko haram yana zama a saɓanin haram kun gane ko duk inda har- haram yake ba sa tafiya daidai da me halal sai malam shakka aliyu sabuni ya ce attarjihu abinda za mu ra- rinjayar a cikin maganganun wa'annan malamai shine ce wala allama zahaba ilaihi shafi'iyya yakunu arjahu abinda shaf- shafi'iyawa suka faɗa zai iya yiwuwa ya zamto shine magana mafi inganci liquwwati dalilihim saboda ƙarfin dalilinsu faƙad ruya haƙiƙa an rawaito ah, daga ikrama an ibn abbas Allah ya ƙara musu yadda fi rajulin yazni bi ummi imra'atu- imra'atihi dangane da mutumin da ya zina da uwar matarsa ba'da ma ya dukulu biha bayan ya tare da matar tasa kuma ya je zakewa uwarta faƙala sai ibn abbas ya ba da fatawa ya ce tukuta hurmataini ya yi kuskure ya yi laifi babba dangane da keta wannan alfarma guda biyu ya ci mutuncin matar ya ci mutuncin uwa in gane ko amma walam tuhrim alaihi imra'atu ba za a haramta masa matarsa ba wa ruya sannan an rawaito annahu qala shi ibn abbas yana cewa la yuharrimu al-haramu al-halala haram ba ta haram ba ta haramta halal haram ba ta halatta haram ba ta haramta halal kun gane ko haram ba ta haramta halal dan mutum ya je ya yi lalata da uwan matarsa to ba za a ce matar tasa ta haramta gare shi wannan shi ne kenan wannan magana mun gama da ita cewa duk mutumin da aka samu ya taɓa lalata da uwar matar da zai aura ko bayan ya aure ta sun saba ma Allah su je su yi istighfari amma dai aurenci da wannan mata yana nan wallahu a'lam al-hukm al-khamis hukunci na ƙarshe shine kuma yake mai ɗan yawa za mu takaice shi a gurguje shine hukumu al-mutu'atu wara al-fuqaha fiha hukuncin auren mutu'a a gurin wato malaman fikiu ra'ul fuqaha fiha da ra'ayoyi na malaman fikiu akan mutu'a farko dai menene mutu'a yace ta'riful mutu'a abinda ake cewa auren mutu'a shine al mutu'atu hiya an yasta'jira ar-rajulu huwa huwa hiya an yasta'jira ar-rajulu al-mar'a shine mutun ya wato nemi wata mace kaga sai sai an yasta'jir isti'jar kamar yanzu nemo kan ce zaka yi min aiki na awa biyu ko awa uku ko wuni ka gane ko in ce nawa mijinka da kai nawa zaka bani nawa zan baka idan ka gama wannan lokacin naka to shine ya amfani da kalmar kaga wannan ko ya sabawa ka'ida ta aure a ce a yi jinga da mace zuwa wani lokaci an yasta'jiral an yasta'jiral rajul mar'a shine mutum yayi jinga da wata mace ila ajalin mu'ayyin zuwa ga wani lokaci ayyananne bi qadrin ma'lumin da wani wato iyakance wani lokaci sananne ya ce daga yanzu zuwa gobe misali da safe ko daga yanzu zuwa jibi duka wannan shine ila qadrin mu'ayyin ko bi qadrin ma'lumi wa qad kana ar-rajulu yunkahu imra'in imkahu imra'atu ya kasance mutum yana auren mace imkahu imra'atu waqtan ma'luman wato yana auren mace a lokaci wanda yake sananne kamar shaharan wata guda au shaharain ko wata biyu au yauman ko kwana guda au yaumain ko kwana biyu summa ya turukuha ba'da an yaqdi minha sai ya rabu da ita bayan ya gama biyan bukatarsa da ita sai ya kyale ta kawai daga wannan lokaci fa hurimatu shari'atul islamiyya zalika فحرمت الشريعة الإسلامية ذلك سي شريعة مسلم تزو تحلو نقالكو ولم ولم تبح إلا النكاح الدائم الذي يقصد منه الدوام والاستمرار sai shari'ar musulunci ta zo ta haramta irin wannan aure na lokaci kun gane ko aure wanda yake mu'akkat na wani ɗan lokaci ta wajabtar ko ta halattar da yin aure wanda za a dawwama a kansa mutuka raba in gane ko mutum ya dawwama a kan wannan aure sai dai wata larura ta zo ta raba aure ko mutuwa ko wani abu wanda yake a shari'a ta yadda da shi allazi ya kusu domin dawa wanda za a nufi a dawwama a cikin auren walistimirar a shuɗe a ci gaba da zaman aure kun gane ko babu yankewa mutuka raba wa kullu mala ya ce wa kullu nikahin ila ajalin duk wani aure da za a yi wanda za a yi masa lokaci fa huwa batilun to wannan auren batil ataccen aure ne idan suka ce batil a abin da ya shafi aure da aikin haji to yana da bambanci da sauran hukunce-hukunce alfasid da albatil a cikin ahkam duk abu ɗaya yake bada illan nikah wal hajj idan aka ce maka hajjinka batil to ya lalace shekara bai zuwa sai ka zo ka sake shi idan aka ce fasit ka ana iya a gyara shi ko da jini ko da wani abu mun gani haka idan aka ce aure fasit ne za a iya a gyara a yi nasku ɗin shi kun gane ko a yi fasku ɗin auren a gyara shi amma in aka ce aure batsi ya lalace kun gane cikin ahkam idan aka ce salatu batilatu ko salatu fasidatu kun gane duk ɗaya ne a cikin zakka ma in an faɗa abu ɗaya tana ba da ma'ana ɗaya kun gane ko amma idan ka an zo kan aure da hajji in an ce abu batil to ya lalace gaba ɗaya sai an sake haka aure in an ce batil ya lalace amma duk kalmar fasil da batil a sauran abubuwa duka abu ɗaya take ne to shi yasa nan mamala ya ce duk wanda ya aure ya gama ce ya ce mata to aure zuwa lokaci kaza kun gane ko ko da shekara dubu ne ya ce zuwa shekara kaza kan riga ka ayyana wannan to wannan auren ɓataccen aure ne kun gane ko li'annahu la ya tahaqqaqu al-hadafu min az-ziwaj kun gane ko baya tabbatar da nufin aure nufin aure shine a zauna a samu zurriya a tarbiyyar da su a tara al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane ko amma aure a je da niyya a haɗu a biya bukatar sha'awa wannan ba aure ba ne ba ya da malai cewa kada ajima al'ulama alfukaha al'amsari ƙwaƙibatan haƙiƙa malaman fukaha masana faƙihai na al'amsar garruka sun yi ittifaƙi ƙwaƙibatan idan aka ce ƙwaƙiba shine jami'an kun gane ko dukkansu ala hurmati nikahil mutu'a a bisa haramcin auren mutu'a lam yukhalif fihi illa rawafid wa shi'a babu wanda ya saba sai rafidawa irin yankin mutanen iran shi'a al-ithna ashariya su ne rafida wa shi'a da dai su ɗan shi'a masu waɗanda suke kafirta sahabbai gane ko su kadai suka saba ma wannan ra'ayi amma an yi ittifaki gaba ɗaya malamai su ko wannan sabanin nasu da suka ya rushe domin an samu maganganun sayyidina ali da yake yaki akan auren mutuwa kuma su sun ce limaman su ba sa kuskure to sai a dai ɗayan biyu ko dai imamu ali ya yi kuskure ko kuma daman daidai ya bi abin da sahabbai suke ka da kana aƙidar ta rushe ko ba haka ba to yayi sai ce wa qauluhum mardudun fadin su ar-rawafid da shi'a mardudun abin jefarwa ne la'annahu yusadimu nusus ash-shari'ati min kitabi was sunna min al-kitabi was sunna domin yana yana bugun nassoshi wanda suka zo a cikin qur'ani da sunna ta manzan Allah wai khaliful ijma'il ulama'il muslimin sannan yana saba ma ijma'i na malamai na musulmai wal a'immatul mujtahidin da wato ijma'i na malamai mujtahidai masu kokari su ijtihadi su fitar da hukunci duk ya saba musu wa qad kanat al mut'atu fi sadr al islam ja'izatun kaga amana ta ilimi yace a farkon musulunci farkon turo manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da mutu'a ta kasance halar kun gane ko thumma nusikat sannan sai aka shafi hukuncin kun gane ko aka ce to daga yau wani lokaci aka shafe hukuncin mutu'a eh za mu zo mu karanta a yau mun haibar kun gane ko annabi sallallahu Alaihi wasallama ya haramta mutu'a واستقر على ذلك النهي والتحريم sannan kuma hali da haramci ya tabbata ila yaumina hada tun daga wannan lokaci da manzon Allah ya haramta shi har zuwa yanzu wa ma ruwiya an ibn abbas min min alqawl bi halliha faqad thabata ruju'ihi anhu abinda aka samo cewa wai sayyidina abdullahi bin abbas yana cewa mutu'a halal ne domin yan shi'a suna ɗauko wata magana ta abdullahi ɗan abbas suna cewa mutu'a halal faƙad sabata ruju'uhu faƙad sabata ruju'ihi anhu to ya tabbata abdullahi dan abbas ya dawo daga wannan magana shi ma ya dawo ya ce mutu'a haramun ce kun gane ko kama akhraja wa kama akhraja tirmidhi anhu kama yadda imam tirmidhi ya rawaito wannan hadisi radiyallahu anhu wato shi abdullahi dan abbas Allah ya kara masa yadda annahu qala cewa ya ce inna ma kanat al mutu'atu fi awwal al islam ita mutu'a ta kasance a farkon musulunci kana ar-rajulu yaqdimu al balda mutum zai je wani gari kun gane ko wannan garin laisa lahu biha ma'rifatu ba kasarsa ba ce ba garinsa ba ne ya je ɗangi wucin gadi wani balaguro ya kai shi wani aiki ya kai shi sai yake tsoron ya aikata zina kun gane ko to fatazawwaja mar'a sai ya auri mace bi qadrin ma yara annahu muqim gwargwadon iya lokacin da yake ganin zai zauna a wannan garin kaga menene mutuwa ne ka ce to wata hudu zan yi ni kuma ba zan iya haƙuri ba sai ka ga wata ka ce zuwa wannan wata hudun za ka aure ta ku rabu to wannan mutu'a ne wannan magana a abdullahi dan abbas ne ya ce fatahfazu lahu muta'atuhu sai ta kiyaye masa wato jin daɗinsa wa tusluhu lahu sha'ruhu ta gyara masa al'amuransa saboda yana tare da ita sai abdullahi dan abbas ce hatta nazalat al-ayatul karima har sai da wannan aya ta sauka illa ala azwajikum illa ala azwajikum ko mu'minai aya tana faɗan mu'minai cewa su ne waɗanda suke kiyaye farjin su ko qad aflaha al-mu'minin eh Allah subhanahu wata'ala ya ce su mu'minai suna masu kiyaye farjin su sai dai ne illa ala azwajihim sai dai akan matayensu na aure aw ma malakat aymanuhum ko ay ma malakat aymanuhum ko kuma akan abin da damun su ta mallaka na bayi kenan ba wai zuwa ga aure na lokaci wanda yake sananne ba wannan zina ce ta yi kama da zina don wacce ka haɗu da ita akan hanya ba da nufin aure ba ka bata kuɗi za a yi zai ce mata wato zuwa lokaci kaza to shi yasa shi ma mutu'a ya yi kama da haram fa kullu farjin suwahu ma fa huwa haram malaci duk wata al'aura da za a samu halaccinta ba ta hanyar aure ba na dindindin ko kuma ta hanyar mallakar baiwa to wannan ya zama haram Allah ya mana tsari amin faqad sabata ruju'uhu an qawlihi to shi sayyidina abdullahi dan abbas ha tabbata ya dawo daga maganarsa wacce yake ganin halalce mutu'a wa huwa sahihu kuma wannan magana ita ce ingantatta Allah ya kara masa yadda al'adillatu shar'iyya dalilai na shari'a wal aqaliyya da kuma na hankali ala tahrimun nikahil mut'a dangane da haramcin auren mutu'a kun gane ko ihtajja ahlus sunnati ala hurimatul mut'ati bi wujuhin gane ko malaman na ahlus sunna sun ba da hujjoji na haramcin auren mutu'a kun gane ko ta fuskoki masu yawa nulakhisu hafiha mayali fi mayali za mu takaice su a cikin abin da zai zo awwala suka ce na farko innal waqa'a la yahillu fi fi zawja أو المملوكة لقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم kunganiku cewa shi saduwa da mace baya halatta sai ga wacce ka aure ta za ku zaman dindindin ko kuma wacce wato aka samu a halin baiwa ta halal kamar lokacin da ake yaƙi na musulunci aka samu baiwa aka raba aka baka saboda faɗin allah maɗaukakin sarki cewa su muminai masu kiyaye farjinsu ne ko ba haka ba lifurujihim hafizun dangane da farjin suna masu kiyayewa ba sa zuwa su aikata haram da shi illa ala azwajihim sai ga matayensu na aure au ma malakata aymanuhum ko abin da hannunsu ta mallaka kun gane ko wa hadhihi laysat zawja ita ko wacce za ka gani ka ce ku auren mutu'a ba mata aure ba ce ba walaisat mamluka kuma ba baiwa ba ce wacce ka samu ka mallaka li'annaha law kanat zawja da ta kasance macen aure la hasal tawari da kun zauna da ita ko ka gaje ta ko ta gaje ka kenan sai mutu ka raba yani wa sabata nasb da kuma an samu nasaba an samu zuriya da ita kun gane ko wa wajabatul idda sannan in ka mutu zai ta wajaba ta maka idda kun gane ko wa hadhi la tathbutu bittifaq wannan ko bata tabbata ba da ittifaqin dukkan malamai fa yakunu batilan sai ya kasance ya zama abu ne wanda yake wato batacci Allah ya mana tsari saniya daga cikin maganganu na malamai na sunna da suka kafa dalili innal ahaditha sharifa ja'at musarrahatun bi tahrimi hadisai ingantattu masu girma sun zo sun bayyana haramcin auren mutu'a mina ma rawahu malik daga cikinsu hadisin da imam malik ya rawaito an zuhuri daga babban malamin hadisin nan zuhuri bi sanadihi da sanadinsa an aliyu radiyallahu anhu daga sayyidina ali kaga tun daga nan matsala shi'a ta kwada musu daga aliyu dan abi talib Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzo Allah tsira da amincewa Allah su ƙara tabbata a gare shi ya ce inji sayyidina ali yace lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama naha anil mut'a la naha anil mut'atin nisa manzo Allah ya hana jin daɗi da mata yin auren mutu'a da mata na ɗan lokaci kaɗan yau khaibar a ranar yakin khaibar wa an akli luhumil humrul ahliya da kuma cin naman jakuna na gida jakin gida haramun ne amma jakin dawa shi ya halatta ko eh jakin dawa na daji kun gane amma jakin gida haramun ne cin namansa kun gane ko annabi to ya haramta auren mutu'a da cin naman jakuna na gida a ranar kaibar wannan hadisin sayyidina ali kun gane ko imam malik kuma ya rawaito shi ta wato sanadi da bangaren zuhuri wannan ke kuma hadisi yana cikin muwatta sannan kuma wannan hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim kun gane ko saniyan na biyu daga cikin ahadisai ingantattu da suka zo suka haramta auren mutu'a ma rawahu ibn maja abinda ibn maja ya rawaito anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzo Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi harramal muta'atu annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta mutu'a kenan harrama muta'ata kenan huwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya haramta mutu'a mutu'a ita ce mafulin bi faƙal ya ce ayyuhan nas ya ku mutane inni kuntu azantu lakum fistimta ni da na yi muku na kasance ni muku wato izini ku yi auren mutu'a a dacan ala amma yanzu ala ku saurara wa inna allaha qad harramaha ila yawmil qiyamah ku sani cewa to yanzu Allah ya haramta mutu'a har zuwa ranar alkiyama wannan hadisi yana cikin muslim fi nikahi haka na imamu abu dawud ya rawaito shi wa nasa'i duka sun rawaito wannan hadisi wa kaga dai a takaice auren mutu'a haramun ne hadisi na hudu wannan duka fa ana ta jero wato haramcin mutu'a haramcin mutu'a kaga ko dai akan mu tsaya akan hadisai guda uku na duka bukari muslim muwatta sun ishe mu don lokaci mu samu mu karanta wasu ayoyi abinda za mu wuce za mu takaice da shi shine wato maganar imamul khattabi ya ce ta harimul mutu'a ita dai haramta mutu'a ya kasance ne kal'ijima kamar ijima'i ne na dukkanin malamai tun daga kan sahabba ya izuwa ya ce illa ba'd shi'a sai dai wasu sashi na shi'a su ko magana su wala yasihu ala qa'idatuhu baya ko a kan ka'idar su magana su ba za ta inganta ba kun gane ko fi ruju'i fi mukhalafati saboda ne hatta jagora ɗaya daga cikin jagororinsu sayyidina ali wanda shi bai san abin da suke ba ya barranta daga aƙidarsu to shi ma ya tabbata an kama maganarsa shi ne ya rawaito hadisin da imam malik ya rawaito kun gane ko daga zuhuri kuma hadisi yana cikin bukhari yana cikin muslim na cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya haramta auren mutu'a a ranar khaibar da cin naman jakuna na gida kun gane ko kun ga aƙidarsu su ma ta rushe daga wannan to wannan kaga ita ce magana da imamul khattabi ya kawo ya ce kuma abinda ya sa an tambayi imamul bai ya naƙaito daga ja'far bin muhammad annahu su'ila anil muta'a faƙala hiya zina ɗaya daga cikin shi ma ja'far bin muhammad yana cikin jama'a wanda shi a sun yarda da shi an tambaye shi dangane da mutu'a ya ce hiya zina ita zina ce kun gane ko bi ainihi ya ce in ka san zina to ita ce zina da haƙiƙaninta fa batsala zalika kullu maza'im shi'a sai duk abin da shi'a suke rayawa duk aka rusa shi sai ya rushe ya lalace to daga nan imam shaukani allah ya masa rahama shi ma ya kawo irin wannan ya ce wa ƙar sahalana an tahrimul mu'abbad ya inganta gare mu ji imamu shaukani ya ce ya inganta gare mu an lalata an haramta a wurin mutu'a har abada ba zai taɓa zama halal ba gane ko ya ce wa muhalafatu ta'ifatun minas sahabati lahu ghairul qadiha fi hujjati duk abin da za a kawo na magana zai ya saɓawa maganganun sahabbai domin dukkansu sun yi jima'i saboda haka ne ma sayyidina abdullahi dan umar yake cewa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam azina lana fil mut'ati thalathan thumma harramaha annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana wato izini da yin mutu'a so uku sannan sai kuma ya dawo ya haramta ta wallahi in ji sayyidina abdullahi dan umar yace na rantse da Allah la a'lamu ahadan ban san wani ba tamatta'a wa huwa muhsin da zai je yi mutu'a yana a halin muhsini mutumin da ya taba aure kun gane ko shine muhsini kun gane ko yace illa rajamtuhu face sai na jefe shi bil hijara da duwatsu har ya mutu duk wanda na san ya taba yin aure sai na samu labarin ya je ya yi zina ya duka dai abu ɗaya ne ya je ya yi mutuwa to kamar ya yi zina ne zan jefe shi da duwatsu har ya mutu wannan ita ce magana to abin da ayoyin suke karantar da mu a takaice shine ayoyin da muka karanta su suna karantar da mu haramcin tahrimul i'tida ala nisa haramun ne a dinga wato yin ta'addanci ga mata ta hanyar zaluntar su ta hanyar zama da su ba ta daɗi ba ba a yi musu zamantakewa mai daɗi wa wujubul ihsan hinna kuma ayoyi suna daga cikin ayoyi suna wato karantar da mu wajibi ne kyautata wa mata matan aure da ake zaune da su kun gane ko wa suhbatuhunna bil ma'ruf da kuma abokantakarsu da kyautatawa mace ta zamto kanwa gare ka ta zamto abokiya gare ka ta zamto abokiyar shawara wacce kake tausayawa da sauransu wa ashuruhunna bil ma'ruf kun gane ko abu na biyu da ayoyin suke karantar da mu as-sabru 'alal mar'a indal kariha indal karaha karahiyya hakuri da zama da mace a lokacin da aka kyamace ta ko kake ganin wani muni ya bayyana gare ka nata ko wata ɗabi'a mara kyau in dai ba saba mu Allah bane tsakaninku ne ka yi hakuri da ita wata ta haifa maka mutumin kirki wanda in ka mutu zai maka addu'a in gane ko Allah ya ce fa in karihtum hunna shay'an fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kathira wa adamu tadyiq alaiha hatta tafdi nafsaha bil ma kuma an aya ta nuna ka yi hakuri kada ka tsananta mata ka kuntata mata dan ta nemi fansar kanta in dai ba ta zo da alfasha ba kun gane ko sai dai in ta zo da wani abu na mara kyau na alfasha ko rashin kyautata ba na- ta hanyar zamantakewa na uku daga cikin abubuwan da ayoyin suke karantar da mu تحريم الأكل شيء من المحر ومن محر المرأة عند طلاقه بدون المصبو- مصو- مصوغ الشرعي يبيح الإسلام يبيح الإسلام كنا حرم karɓar wani abu na sadakin mace lokacin da kake so ka sake ta ba tare da wani abu da shari'a ta halatta maka ba shine bidunul masuh ay majus kun gane ko abinda shari'a ta halatta maka wanda yake halatta maka a musulunci na biyar ibtalu ba'd al-adat al-jahiliya wa minha ziwaj imra'atul abd ba'da wafat ayoyin sun zo sun nuna mana lalata waɗansu al'adu na jahiliya wanda da ya kasance ana yi mutum idan mahaifinsa ya mutu ya auri matan mahaifinsa ko ya gaje ta a matsayin baiwa na ƙarshe daga cikin abin da ayoyin suke karantar da mu almuharramatun minan nisa allati yahrimna ala rijal bin nasbi mataye waɗanda suka zo guda goma sha biyar da aka haramta wa mutum ya aure su kun gane ko ta hanyar dangantaka warrida da sha- ta hanyar shayarwa wal musahara da kuma ta hanyar surukuntaka wa'annan su ne abubuwa da ayoyin da muka karanto tun daga aya ta goma sha tara zuwa aya ta ashirin da hudu suke karantar da mu allah ya ba mu ikon aiki da su sai mu je alarama sai allah ya ce walam
ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات
na'am والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم
Na'am, Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man lam yastati' minkum qawlan cikin ku duk wanda bai sami iko ba ta yalwar dukiya ai qawlan wasu malamai suka ce si'atan wa ginan kun gane ko bai sami yalwar dukiya ta ya auri al- an yanki al muhsanat ya auri mataye waɗanda suka ƴaƴa ba bayi ba kun gane ko al mu'minat waɗanda suke mu'minai to fa mimma malakata aymanukum babu laifi ku auri waɗanda daman ku ta mallaka kenan mutum ya ga wata baiwa kun gane ko amma bai da- yana so ya yi aure kun gane ko to bai da kuɗin da zai iya auren wacce take ya to amma ga wata baiwa mumina to sai Allah subhanahu wata'ala ya sauƙaƙa masa wato ya je ya auri wannan bai amma malamai suka ce baya halatta ga mutumin da yake da ikon ya auri ya ba baiwa ba ya auri wato baiwa saboda akwai cutarwa ga 'ya'yan da zai samu sakamakon haka 'ya'yan nasa za su koma bayi ne ba su da 'yanci kun gane ko to wannan shi yasa suka ce amma in babu iko da mutum ya afka ma zina to Allah ya yi masa sauki cewa ya auri wato baiwa wato wacce take mu'mina cikin abin da damansu ta hal- ta ma- eh, wato ta mallaka na bayi ya je ya samu wani cikin mutane wanda suke da bayi ya auri baiwa min fata ya ti kumul mu'minat na daga cikin bayi waɗanda suke muminai wallahu a'lam bi imanikum Allah ya san abin da yake cikin zuciyarku na imani wato ya san yadda kuke ƙoƙarin tsare kanku daga zina ko kuma a'a ƙoƙarin rashin kame kanku daga zina kenan duk wanda ya auri baiwa don ya kare mutuncinsa Allah ya sani wanda kuma ya aure ta yana da halin ya aure ya ya ƙi aure ya ya tafi ya aure baiwa Allah ya sani kun gane ko shi Allah ba abin da yake ɓoye gare shi inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama shi yasa Allah ce ba'dukum min ba'd sashin ku zuwa ga sashi ga su bayin da ku waɗanda ba bayi ba dukanku a gurin Allah daidai kuke a addini duk wanda ya imani hakikanin imani Allah zai ba shi lada cikakken lada kun gane ko fanki hunna to ku aure wa'annan nau'i na mata da izini ahalihinna da izinin wato masu gidajensu kun gane ko wa'atu hunna ku ba su ujura hunna wato sadakinsu bil ma'ruf ta hanya wacce take kyakkyawa kenan ku ba su dukiyoyinsu ko ku ba wa wato su shugabannin nasu kun gane ko ko da kun ba su dai dukiyar za ta koma zuwa ga shugabannin su bayi mata ɗin to Allah ya ce su ma duk da ka baiwa ce kakka bata sadaki ka ce ai baiwa ce ba ta a mace tana da kima duk halin da ta kasance ko da baiwa ce to tana da haƙƙin wannan sadaki a bata shi gane ko muhsanatin ku waɗanda aka ce ku auri waɗannan mata to muhsanatin kuna masu kamewa gane ko gaira musafihatin ba kuna masu nufin zina ba kenan kun yi haka ne don ku kame kanku ba kun ba wai don ku yi wato ku kasance mazinata ba kun gane ko afwan muhsanatun ghayra musafihat wato kuna masu kamewa ai afaif hal ghayra musafihat ai zaniyatin wato su din matan da za ku aura suna masu kamewa ghayra musafihatin ba suna masu zina ba kun gane ko da wato jam'i ne na mata masu zina kenan akwai macen da zaka samu ba ta da kamewa musamman in ta kasance ba ta da wato kulawa ba a kulawa da ita ta ɓangaren wato tarbiyyarta musamman bayi kun gane ko tana iya ta je ta aikata abin da yake ba daidai ba to idan kun tashi aurensu ko aure muhsanatin masu kamammun mata ko da sun kasance muminai to su zamto mai muhsanatin kamammu ghaira musafihatin ba kuma masu zina ba kun gane ko ba masu zina ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya ce wala mu'takhizatu wala mu'takhizatu akhda kuma ba masu riƙon daduro ba wacce za ta je ta riki saurayi guda ɗaya tana zuwa gurin shi yana lalata da ita su yi ne mutanen gane suka cewa farka ita ba ta bin maza daban-daban namiji guda amma ba ta hanyar aure ba to ko da irin ta wato bai halatta ka aura ba kun gane ko shine wala mu'takhizati akhdan kuma ba waɗanda suke riƙar daduro ba wato suke riƙar wato saurayi a ɓoye suna zuwa yana lalata da su ba fa in uhsinna to idan irin waɗannan mata sun yi aure su fa idza uhsinna afwan idan suka yi aure su waɗannan bayi kun gane ko fa in ataina bi fahishatin sai suka zo da alfasha kun ga duk macen da ta yi aure in ta yi alfasha mai ake mata ana jefe ta ko to su kuma ga yadda hukuncinsu yake idan suka yi alfasha suka yi zina bayan sun zama ma'aurata fa alaihin na nisfu ma alal muhsanati min al'azab suna da rabin azaba da ake wa 'ya'ya waɗanda suke ba bayi ba tun da macen da take wato ya idan ta yi aure ta yi zina za a jefe ta to ita kuma baiwa idan ta yi zina ba za a jefe ta ba domin ba a rabin kisa bulale ta za a bulala hamsin za a mata kun gane ko kamar yadda malamai suka yi bayani to shine nisfu fa'alaihin na nisfu ma alal muhsanat kun gane ko kamar yadda hadisi ya zo gashi nan alhaddu falyajlidna khamsa afwan falyajlidna khamsina za a yi musu bulala hamsin tunda babu rabin kisa kun gane ko bulala hamsin din nan shi za a yi musu sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika wannan hukunci da Allah ya kawo ya ce ku auri bayi mata idan ba za ku iya auren mata waɗanda suke ‘ya'ya ba zalika liman khashiyar la'anata minku wannan an yi wa an yi rangwami ne ga wanda ya ji tsoron matsatsi ya ga duk yadda zai iya kamewa har Allah ya hore masa ya auri ‘ya za a iya samun matsala a tun da yanzu ga baiwa wacce ba ta kai kudin ya ba to shi ya je ya auri wannan baiwa kun gane ko to shi ne Allah ya ce zalika liman khashiya al'anata minkum wannan an yi rangwame an yi sauki ga wanda ya ji tsoro wato matsatsi shine al'anata kun gane ko minkum daga cikin ku sai Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum ku yi haƙuri ku kame in kakku auri waɗannan bayan shi ya fi alkhairi gare ku domin ne malam jalallain ya ce li'alla ya sirul waladu raƙiƙan don kaɗan da za ka haifa ya koma bawa ka yi haƙuri ka kame kakka auri baiwa har Allah ya kawo ya hore ka auri wacce take ya shi ya fi alkhairi shine wa an tasbiru khairul lakum wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne saboda gafararsa saboda jin kansa ne ya yalwata muku har ya ce idan ma ba za ku iya kamewa ba ba za ku iya haƙuri ba sai kun yi aure to ko da bai wacce kuna iya ku aura shi yasa ya zamto alghafuru kuma arrahim wannan na daga cikin gafara ta ubangiji yana daga cikin kuma mai rangwami da tausayi na Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم الله سبحانه وتعالى يريد الله ليبين لكم Allah yana nufin ya bayyana muku ta hanyar kawo waɗannan hukunce-hukunce wa yahdiyakum ya shiryar da ku wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum ya shiryar da ku hanyoyi na mutanen kirki daga cikin ku kun gane ko shine wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum wato ya shiryar da ku hanyoyi na mutanen da suka gabace ku na daga salihan bayi da annabawa da siddiqai hanyoyin da suka bi na kware to Allah ya rasu kuma ku bi irin wayannan hanyoyi shine wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum shi yasa anan mala yace yuridu Allah ta'ala bi hadhihi tashri'at Allah ya yana nufi dangane da waɗannan shari'o'i da ya kawo muku an yuwaddiha lakum ma'alima dinihi dinihi ya wato ya fayyace muku ya haskaka muku al'amuran addininsa wa shar'ihi alhakim da shari'arsa mai hikima wa ya dullu kuma ala ɗurƙul anbiya ya kuma shiryar da ku hanyoyi na annabawa wasu salihin da mutanen kirki min qablikum wato wanda suke gabaninku fil halali wal haram ta hanyar halal da haram sannan Allah ya ce wa ya tuba alaikum kuma Allah yana nufin ya karɓi tuban ku gane ko duk kurakuran da kuka yi Allah yana son ne ya ku yi tuba ya gafarta muku yana so ku tuba ya yafi muku wallahu alimun hakim Allah masani ne kuma gwani ne hikima ta yadda duk yadda ya sa hukunci a guri to wannan hukuncin ya yi daidai da wannan guri kun gane ko ai waya tuwa alaikum bin ruju'i bikum ila ta'at Allah yana so ya karbi tubanku saboda ku dawo zuwa ga da'a ku bar abin da yake laifi ne ku dawo zuwa ga abin da yake daidai abin da yake da'a ne ga Allah wa huwa subhanahu alim shi Allah masani ne bima yaslihu sha'anu ibadihi dangane da abin da zai gyara sha'anin bayansa shi yasa ma ya halatta muku idan kun matsu ku auri bayi dan kan ku je ku haɗa zina hakimu fi ma shara'a shara'ahu lakum kuma mai hikima ne cikin abin da ya shar'anta muku duk abin da ya shar'anta muku to ya dace da kowane lokaci ya dace da rayuwarku sai Allah subhanahu wata'ala ce والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما
na'am يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Allah subhanahu wata'ala ce wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya karɓi tubanku wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya karɓi tubanku ku ji rangwami na ubangiji shine yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin kaga an maimaita duka dai a can ma an faɗa ka gani ko anan ma aka ƙara maimaita wallahu yuridu an yatuba alaikum Allah yana son ya karɓi tubanku wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat waɗanda suke bin sha'awace sha'awacen zukatansu na daga yahudu da nasara da majusawa da mazinata su kuma suna so an tamilu wato ku karkata kun gane ko mailan aziman karkata mai girma kenan fasikai da fajirai da shaidanu da yahudawa da nasara da majusawa da mazinata me suke so mutane al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su karkata shi yasa kullun zina sai ga kallanta ake sai a zo da kafot a dauki rubabbun mutane a tafi da su kawai sai a ce su gwada wai sai su dinga ja wala tu Allah ya ce wala tulqu bi aidikum ila tahluka sai sai wai malami wai sai ya ce to ga yadda ake sawa a yi zina ba za ka samu matsala ba ba za ka cutu ba kaga wannan menene wa yuridu alladhina yattabi'una shahawat an tamilu mailan azima azo ana tallan zina azo ana tallan caca azo ana tallan riba ka gani yahudawa da da mushrikai da majusa wanda ba su da addini kun gane ko da nasara kullun so suke an tamilu mailan azima ku karkata karkata wacce take mai girma ku bar addinin ku ku aikata abin da yake haramun ne don ku wato Allah ya kama ku da fushinsa Allah ya mana tsari sai Allah ya ce yuridu Allahu an yukhaffifa ankum nufin Allah ya sauƙaƙa muku kun gane ko kafin mu ci gaba da fassara nan can da Allah ya ce wai yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima da shaidanu na mutane da shaidanu cikin nasara da yahuda sai su dinga raya mutum cewa kakkai aure cikin aure akwai wahala akwai kudin cefane kullum ko ba haka ba akwai zuwa likita amma ita waccan da za ka dan ba dan wani abu a hanya ku keɓe ba ka da wata matsala ka biya bukatarka amma zaman aure akwai wahala kaga wata wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tamilu mailan azima sai su dinga raya muku cewa aure akwai wahala aure akwai kaza akwai ɗawainiya akwai waye amma wancan da zaka je ka dan ba wani dan abu ka je ka biya bukatar ka ba shikenan sai ga matashi ya kai matashi ya ki ya aure amma kuma yana fasikanci in an yi magana sai ce wallahi lokaci bai ba amma lokacin fasikanci yayi to ka ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah subhanahu wata'ala Allah ya mana tsari Allah ya kare mu daga sharrin fasikanci yuridullahu an yukaffifa ankum nufin Allah ya sauƙaƙa muku shi yasa ya halatta muku idan ba ku da dama da ku je ku aikata zina sai ku je ku auri bayi kun gane ko wa khuliqal insanu da'ifa domin an halicci dan adam mai rauni din yadda ya kai wani ya kame ya kame ya yi azumin na litinin da alamus amma duka dai sha'awar tana nan to sai ya samu kuma idan mutum ya tashi yin aure kai ya ce sai mata masu tsada ya je ya nemo daidai ruwa daidai wacce zai iya za su zauna lafiya kakkace sai mai shegen kyau mata masu kyau nan ba zama aure suke tsakanin da Allah sai gidan da za a iya rike su ka samu daidai kai ka aura wato abin da aka fi so ka nemi mai addini ko da ba ta da mai dan rangwamin kyau kun gane ko wacce za ku iya zaman aure abin da muka faɗa na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana Eh? Eh. Oh, to muna da bako da eh, ya zo mana ziyara malam Faisal wato daga cikin eh, waɗanda suke shabab ne masu ƙoƙari eh, shugaba na ƙungiya ta addal ko muryar sunna da kuma addal alkhair ko Ah, duka masu ƙoƙari matasa suna ƙoƙari wajen yaɗa da'awa ta malamai daban-daban cikin ƙasa da kuma wato wajenta mune masa barka da zuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi da wannan ziyara in kuma zai zo ya gaisa da mutane to bismillah malam Faisal bismillah don Allah bismillah bismillah bismillah
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله Assalamu عليكم السلام على الحقيقة malin dai ya gama ni da Allah ne na taso wa illa na zo ne na ka ziyara majalisi mu samu istifada Eh, muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara ƙarfafa musu akan ƙoƙarin da suke gabatarwa wajen karantar da al'umma da kuma nuna ma al'umma ababen da wato karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta zo da shi Eh, muna cikin watan Ramadan kuma karatu sun gabata iyaka dai zan so dalilin wannan gaisawa da zan yi tunda gaisawa ce in dan tunatar da junanmu wani abu wanda ba zai huce ba minti ɗaya ko biyu shine wallahi watan azumi kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ayyaman ma'dudat ya ce kwanuka ne wanda suke yan ƙidaddugaggu yau muna daren 22 daren 12 dija kwana 11 ya tahi kuma dukkan mutumin da ya aikata alkhairi a cikin wannan kwanukan sun tahi da alkhairi wanda ya aikata sharri kuma sun tahi da sharri sai dai mutum yana da wata occasion da Allah subhanahu wata'ala ya bashi yana iya faɗaka yayi istidraki ya riski wani abu wanda ya bari a baya yanzu muna da wajen kwana sha tara ko sha takwas wanda suka rage mana kenan ya kamata ya zamanto ga baki ɗayanmu dukan mu masu laihi ne dukan mu masu wato abin da ya shahi eh, taksiri ne akan wajen aikata ibadu da kuma wasu abubuwa wanda ya zamanto na ibada ne kenan ya kamata mu zamanto mun ƙara ƙaimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Ramadan in ya zo wajen goma ta ƙarshe ɗari mai gyatsan shi yake ce yanzu babu barci to ka gani occasion ce da Allah ya bani ya baka muka samu kanmu a cikin wannan wata mai albarka ya zamanto mun yi matukar kokari ci gaba da aikata ayyukan alkhairi kuma wallahi kada mu ner- mu rena aikin alkhairi ko mun karamin shi saboda baka san ba cewa da wani aiki ne Allah zai ji kanka ya gafarta maka zaka gani aikin da kake ganin cewa kai wannan ba komi bane ba dalilin shi Allah ya kalli wannan aikin ne ma ya gafarta maka amma aikin da kake gani a'a sai an yi kaza an yi wani babban abu shine Allah zai karba sai ya zamanto wannan in shine ubangiji bai karba ba fatan mu Allah ya karba mana dukkan ibadu Allah subhanahu wataala ya sa mun dace a cikin wannan wata mai albarka dukkan alkhairan da ke ciki Allah subhanahu wataala ya sada mu da shi sharri da yake ciki muna roƙon ubangiji subhanahu wataala ya kare mu daga ciki Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ya saka da alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barakallahu fikun shekara
alaikum